It's 12:11 p.m.
راقبوا الله في السر والعلن فإن الله يعلم السر والأخفى عباد الله اتقوا ربكم الذي خلقكم وبرئ عباد الله اعلموا أن الكبر صفة مهلكة فالكبر حرام حرام يا عباد الله فالحذر الحذر عن الكبر فالكبر يا عباد الله صفة شنيعة عند المالك الجبار عباد الله إننا خلقنا عبيدا لله تبارك وتعالى إنما خلقنا لنعبد الله تبارك وتعالى وأما التكبر وهذا التعالي والتعذم كل هذا مهلكة يا عباد الله الله تبارك وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فيا عباد الله لا تتكبروا على أنفسكم فإنكم على حد سواء نعم قد فضل الله تبارك وتعالى بعضنا على بعض وحتى يوم القيامة يفرق الله تبارك وتعالى المتقون وأسفياؤه وبين الكفار وبين المسلمين وقال ربنا وامتازوا اليوم أيها المجرمون فيا عباد الله إنما ذلكم الفضل في حياة الدنيا بتقوى الله, بتقوى الله تبارك وتعالى فإن التقوى هي ميزة وهي صفة التي تبع التي ميز الله تبارك وتعالى بها بين خلقه فلا تتكبروا يا عباد الله فإن الكبرياء حرام والكبرياء صفة من صفة الله تبارك وتعالى فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العز إذاره والكبرياء رداؤه فقال ربنا فمن نازعني في واحد منهما عذبته وفي رواية قسمته فاتقوا الله يا عباد الله لأن الله تبارك وتعالى من عليك بالعلم فهذا ليس دلالة على أنك منده إنما ذلك ابتلاء من الله تبارك وتعالى وليس الأمر بأن الله تبارك وتعالى منحك المال منحك المال فإن المال يا عباد الله هذا أمر مسؤول أمام رب العزة والجبروت فاتقوا الله يا عباد الله لا تتعالوا على أنفسكم ولا تتكبروا على أنفسكم ولا تتعزموا بعضكم على بعض فإنكم كلكم مخلوقون عباد الله تبارك وتعالى فيا عباد الله فإن, فإن غاية التي يحتاجونها الأسفياء وأصدقاء إنما هي منزلة العبودية الحقيقية قال ربنا نعم العبد إنه أواب في حق سيدنا أيوب عليه السلام فالله تبارك وتعالى أثنى على ذلك العبد النبي فقال نعم العبد قد اتخذه الله تبارك وتعالى عبدا فأنت عبد لله وهو عبد لله وليس بينكم تفرقة إلا بتقوى الله تبارك وتعالى أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الحسن الخاتمة يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله ذو الجبروت والكبرياء والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين بارك ينقوى lalle yabo da godiya su tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai yake bashi da abokin tarayya ina mai shaidawa babu abin bautata bisa ga cancanta sai shi shine ubangijin na farko kuma shine ubangijin waɗanda suka biyo baya gaba ɗaya ya Allah ka yi tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ka aiko shi da addini na gaskiya ya ɗora mutane ya nusar da su tafarki madaidaici ba wanda yake kauce madaidaici a wato tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai wanda yake halakake ya Allah ka yi tsira da aminci gare shi da iyalan gidansa da sahabbansa gaba daya ba tare da ware kowane ɗaya daga ciki ba bayan haka ya ƴan uwa ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala domin duk wanda ya ji tsoron Allah Allah tabaraka wa ta'ala zai ba shi mafita a duniya da kuma fita a lahira bayan da haka ku lura da Allah tabaraka wa ta'ala a koye da kuma a fili domin shi Allah ta'ala babu abin da yake koya a gare shi da na fili da na koye din bayan da haka ku sani ya ku bayin Allah lalle girman kai siffa ce wacce take haram halayya ce wacce take mai halakarwa dukkaninmu Allahu tabaraka wata'ala ya halicce mu ne a matsayin bayi gare shi mu ba mu halitta ba mu aka halitta saboda haka babu bambanci tsakankaninka da dan uwanka illa iyaka dai akan samu bambanci ne kadai ta wato ainihin tsoron Allahu tabaraka wata'ala Allahu tabaraka wata'ala ya bambance tsakankanin masu taƙawa da kuma waɗanda ba su da taƙawa. Lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin wato ɗaga darajojin waɗansu akan wasu, amma wannan ba shi yake gwada cewar wasu su yi girman kai su riƙa wulaƙanta wasu ba. Idan Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta ka da ilimi ne, to wannan ba shi yake gwada wato yake kwatanta cewar kai ka tsira za ka shiga aljanna tabbas ba, ma'ana sai ka yi kyakkyawan aiki. to kuma yana daga cikin mummuna aiki shine wato ainihin girman kai din ba kuma idan Allah ta'ala ya baka mulki shi yake gwada cewar kai kai ne wanda ka tsira ba ba kuma idan ya baka dukiya shi yake gwada cewar shine wanda Allah ta'ala yake son ka ko ya tsiratar da kai ba lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya bambanta tsakankanin mutane wato ta bangaren ba su wasu damammaki amma wannan ba shi yake gwada cewar wani bawa ya girman kai ko ya rika wulakanta wasu ba lalle ko da wato anashin farfajiyar lahira Allah tabaraka wata'ala zai bambanci tsakankanin mutane da junansu waɗansu mutanen kafin ma a yanke hukunci zaka gansu da kyakkyawar wato sifa wasu kuma zaka ga yanayin su yayi muni ba ma yanda suke a gidan duniya ba Allah tabaraka wata'ala yace idan aka tashi alkiyama zai ce wamtazul yawma ayyuhal mujrimun ya ku mujrimai ku kafirai ku ware sai a ga duk wani kafiri fuskarsa ta yi kore ta yi wato ainihin bulu ta yi shuɗi fuskarsa ta yi kore saboda wannan bashi da kyakkyawan imani ko kuma ma bai imanin ba gaba ɗaya a gidan duniya ma'ana da duniya da lahira Allah tabaraka wa ta'ala ya rarrabe tsakankanin mutane amma rarrabewar gidan duniya ba shi ba ita take gwada cewar Allah ta'ala ya zaɓe ka lalle kai kai ne ɗan aljanna ba ya ku bayan Allah kada ku yi girman kai girman kai yana daga cikin wato ababen da suke halakar da bawa wato ainihin siffa ta ainihin alkibir ko alkibriya wannan siffa ce ta Allah tabaraka wa ta'ala siffa ce ta Allah tabaraka wa ta'ala shi ko Allah tabaraka wa ta'ala dama wato sunayensa malamai suka raba gida biyu ɗayan kuma ya sake rabuwa shi ma gida biyu ma'ana cikin sunayen Allah tabaraka wa ta'ala akwai wanda ake ce da su asma'ul jalala akwai wanda ake ce da su kuma asma'ul jimala waɗannan asma'ul jalala bai halista a kira wani da su ba kwata-kwata sai an haɗa wato cewa wannan ɗin bawan mai wannan sunan ne misali wato su ne manya-manya daga cikin sunayen Allah tabaraka wa ta'ala ɗaya ka san kuwa shi ne sunayen Allah ta'ala akwai waɗanda suke ba su ne a cikin jerin manya-manyan ba saboda haka malamai suke cewa irin waɗannan ya halarta a kira wani da su misali kamar a ce almalik Allah ta'ala shine almaliku amma an kiraye tun daga cikin magabata na kwarai akwai irin su Imam Malik ba wai a ce masa Abdul Malik ba akan ce Malik haka nan irin su Basiru a ce wani Basiru wato da wasu sunaye makamantan irin waɗannan amma manya-manyan sunayen Allah tabaraka wa ta'ala kamar wato Allah ba dama a kira wani da wannan suna sai dai Allah tabaraka wa ta'ala idan za a hada wa bawa da wannan suna sai dai a ce bawan wannan Allah din sai dai a ce Abdullahi kamar irin su Ar-Rahman Ar-Rahim al-Quddus irin su wato al-Jabbar irin su al-Hayy al-Qayyum ba dama a ce ga wane sunansa al-Hayy ko sunansa al-Qayyum wannan Allah ne tabaraka wata'ala sai dai a ce Abdul Qayyum sai dai a ce Abdul Hayy saboda ka yaku bayin Allah yana daga cikin wato kamanceceniya ƙoƙarin ɗaukar siffar Allah tabaraka wa ta'ala mutum ya rataya ta a wuyansa wanda yake wannan kuma bai isa ya ɗauka ba shine bawa ya rika jin girman kai domin wannan siffa ce ta siffar Allah tabaraka wa ta'ala domin girma gaba ɗaya na Allah ne tabaraka wa ta'ala baya da haka wato irin waɗanda wato sunayen Allah tabaraka wa ta'ala akwai waɗanda wato su irin waɗannan asma'ul jalala abinda ake so kai ka zamto kishiyar ma'anar wannan idan an ce shi ne al'ila mai bauta mai kishiyar wato wanda za a bautatawa shi ne wato ainihin mai bauta ɗin kai ka zamto kai ne mai bauta shi ne kuma wanda za a bautatawa shi ne mai girma kai kuma mara girma shi ne maɗaukaki kai kuma ƙasƙanci to wannan shi ne ainihin abin da ake so bawa ya tsaya a gurin waɗanda suke kuma sunaye waɗanda suke na kyau kamar a ce wato allahu tabaraka wa ta'ala sabur mai haƙuri kai masu ake ka siffata da adashin wato haƙuri irin waɗannan sunaye su ake kai ka siffata da su amma girma wannan na Allah ne tabaraka wa ta'ala bai ba da dama wani ya ji cewar shi mai ɗaukaka ba ne ko shi mai girma ba ne ta yadda zai raka wulaƙanta mutane ba annabi sallallahu alaihi wasallama an rawaito hadisi ingantacce kamar yadda imam muslim ya fita a cikin sahihi sai yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa al-izzu izaruhu girma da ɗaukaka wannan kwarjallan Allah ne tabaraka wa ta'ala wal kibr ya urida'uhu girma kuma jin girma wannan kuma rida'in Allah ne tabaraka wa ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce faman naza'ani fi wahidin minhuma azabtuhu duk wanda yayi kokarin jadani cikin siffa ɗaya daga cikin waɗannan girma da kuma jin daukaka lalle zan azabtar da shi saboda haka duk wanda ya dauki girman kai Allah tabaraka wa ta'ala zai karya shi tun a duniyance kafin kuma ya mutu ya haɗu da shi ya ku bayin Allah mu fa bayi ne a gurin Allah tabaraka wa ta'ala idan aka ce kai bawa ne to dama ita ce siffar da mutanen kware suke so su samu hakikaninta a gurin Allah tabaraka wa ta'ala idan Allah ta'ala ya rike ka kai bawansa ne cikakken bawansa to lallai kana cikin wato waɗanda za su samu rabauta gobe alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ni'mal abdu innahu awwab ma dalla da wannan bawa lallai shi mai komawa ne ga Allah tabaraka wa ta'ala cikin wato sha'anin bawan Allah annabi ayyub alaihi salam ya ku bayin Allah umarnin Allah tabaraka wa ta'ala gare mu shine mu zamto bayi mu bautata masa yace ban halicci mutane da kuma ainihin aljanu ba sai dan su bautata mun ba ina nufin su ciyar da ni bane ko su bani wani arziki ba Allah tabaraka wa ta'ala ce shine mai karfi kuma shine wanda yake da rinjaye akan komai wata aya Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an Allah tabaraka wa ta'ala ya ku mutane ya ku mutane gabaki ɗaya kowa da kowa ku bautatawa Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya halicce ku kuma shine ya halicci waɗanda suka zo kafin ku kenan tunda yace ku bautata masa shi ne ya halice ku kenan ku bayi ne ga Allah tabaraka wa ta'ala abinda ake so gare mu shine wato anashin kaskantar da kai ba girman kayi ba ya ku bayin Allah kowa ya ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala a karan kansa domin girman kai yakan halakar da bawa ne shedan abinda ya zamto halakakke Allah tabaraka wa ta'ala ya la'ance shi ya fitar da shi daga cikin rahamarsa shine fa girman kai ba wani abu bane ba idan Allah tabaraka wa ta'ala ya so rayuwa sai ta zamto a bisa akasin yadda take ma'ana idan kana jin kai ne mai mulki ne, ko kai ne mai ilimi ne, ko kai ne mai kuɗi wane Allah tabaraka wata'ala ya ga dama wanda kake wulakantawa sai za sai sashi ya zamto shine kamar ka koma fiye da kai kai kuma ka zamto kai ne kamar sa koma ƙasa da shi ko da a gurin aiki Allah tabaraka wata'ala ya daga martabarka akan waɗansu kar ka yi amfani da wannan dama ka rika musu wato ainihin girman kayi kana ainihin wulakanta su kana cin mutuncin mutane lalle magabata na kwarai wannan ba shine halayya su ba an samu wato ruwaya sayyidina abubakar shine mutumin da yafi kowa daraja a cikin wannan al'umma bayan annan muhammad sallallahu alaihi wasallama bayan annabin wannan al'umma babu wanda ya kai sayyidina abubakar da siddiq matsayi a gurin Allah tabaraka wataala wannan shine abinda magabata na kwarai suke kai ba wanda ya kai sayyidina abubakar da siddiq amma sayyidina abubakar ya kai kowa da kowa a madina a duk inda yake zai zo sama sayyidina abubakar ya masa tambaya ya amsa masa in ma zai masa nasiha ya masa nasiha ya faɗi magana kuma wasu daga cikin sahabbai su ce masa mu kaza muke gani ba wannan ba ba tare da yayi ainihin wato girman kai ba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya kamar yau ya bar duniya da aka zo daga baya da aka sanya wato sayyidina abubakar ya zanto aka masa mubaya'a da aka yi wa sayyidina abubakar mubaya'a shine khalifan annabi sallallahu alaihi wasallama da yin mubaya'a da kwana daya sayyidina abubakar sai ya tafi wato sai suka haɗu da sayyidina umar akan hanya ya tafi kasuwa yayi da tsaye ba hanya ba irin yayi doshe din nan sayyidina abubakar sai ya datsi sayyidina umar sai ya datsi sayyidina abubakar cewar ila aina ya khalifata rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kai khalifan annabin Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ina zaka je sai yake ce da shi asu kasuwa zan tafi a lokacin sai na bakar ya dauki kayansa akan kafadarsa ya dauka ya tafi kafa wannan wato tun yana duniya sai na abakar Allah ta'ala ya ce shi dan aljanna ne kusan karo uku kuma fiye da haka akwai ran da ya zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai izini manzo Allah ya ce ka ce ya zo ya shigo ka ce masa shi dan aljanna ne an je da shi ya kuna kusan kashi biyu wanda aka ce dukun ku an gafarta muku amma sai ya zamto shine yake tafiya a kafa ya dauki kayansa zai je nemo halal kaga babu wani malami akan duniya wanda ya kai sai na Abubakar wato malantaka a lokacin shine shugaban duk wani musulmi na duniya babu ko wani mutum da in zai ji cewa shi ne wani wanda ya kai sai na bakar duk duniya a lokacin ya ɗauki kayansa a kafaɗa ya da tsaye tafi sai na umar ya gan shi ya ce da shi na za ka je ya ce ai kasuwa zan je yake cewa a'a ba zai yi ba ya ce lawalla ka koma mu sa maka daga cikin baitulmal sai ya ce to kuma iyalaina da ƴaƴana da sauran gudanarwa ta yau da kullum ya zan yi da su ya ce a mu je a ɗiba maka daga wancan in ya so mu zauna a yi shura a tattauna a ga meye ya kamata a rika baka daga cikin dukiyar da ake da ita ta al'umma musulma saboda ka zauna domin yi wa al'umma musulma aiki akwai tambayoyi akwai matsaloli akwai hukunci akwai kaza akwai kaza to kaga wannan wato siffa ce wacce take gwada mai wato kaskantar da kai ba tare da daukar kai a matsayin wani ba sai na abakar kuma idan maganar kuɗi ne dama lokacin da ya shigo musulunci ya fi kowa kuɗi domin na aisha take cewa sai na abakar na farko bai taɓa yin waƙa ba a cikin jahiliya mana tun kafin a fara manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin waƙa ba bai taɓa shan giya ba bai taɓa zina ba kuma ya shigo musulunci da ukiya 40 ya shigo da ita kuma dukkan ta na aisha tace duka ya kashe ta a cikin musulunci ya zauna a irin wancan kuɗin da ya bashi da kolera da sai dai abin da ya samu daga baya a lokacin idan aka ce kana da ƙuƙiya ɗaya to kai babban mai kuɗi ne kamar yanzu a ce kana da biliyan a ce ga wane ya musulunta dukiyarsa biliyan arba'in ko tiriliyan arba'in domin a lokacin shi ne curi da aka fi faɗa wajen wato adadi mafi yawa kamar yanzu dai a ce tiriliyar misali to a ce mutum ya shigo addinin musulunci da tiriliyan arba'in kuma da ya zo duka kashe ta ainihin addinin musulunci wannan su ne wato su sai na abubakar allah ta'ala ya ƙara musu yarda amma tare da haka basa girman kai sai na umar bashi da girman kai yana duniya allahu tabaraka wa ta'ala ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam a gaya wa umar dan aljanna ne wajen karo uku shi ma amma ya zo bashi da lafiya fa shi ma lokacin yana khalifanci ya zo mutuwa bayan an soke shi ɗansa abdullahi ya riƙe kansa ya ɗora shi akan wani muhadda akan wato fulo haka sai yake cewa wai haka ya abdullah kai canka ya kai abdullah da'a khaddi ala turab ka dora wato kunci na akan kasa la Allah an yarhamu yace abdullahi ka dora min kunci na akan kasa ko Allah ta'ala zai ji tausayi na muna roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala kirta karshen ya Allah ta'ala karka jarrabe mu da girman kai ya ubangiji mu bayinka ne mu da ɗaukaka kai ne mai ɗaukaka mu banmu da girma kai ne mai girma ya ubangiji ka ji tausayinmu ka tausaya mana ya ubangiji mu ba komai bane mu ba kowa bane komai namu a ƙarƙashin gudanarwa ka yake komai namu a hannunka yake ya Allah ta'ala ka ji kanmu ya Allah ta'ala kuma kada ka kama mu da laifin wato wawayen cikinmu ya ubangiji ka sa mu kyakkyawan ƙarshe wannan ƙasa ta mu Allah ta'ala ka ƙara mata albarka da kuma zaman lafiya wannan gari Allah ta'ala ka ƙara masa zaman lafiya da kuma albarka marasa lafiya Allah tabaraka wa ta'ala ka ba su lafiya masu lafiya kuma Allah ta'ala ka kara musu lafiya da kuma biyayya gare ka kowa da bukatun sa alkhairi Allah ta'ala ka biya mana kowa da abin da ya dame shi da matsalolin sa Allah ta'ala ka biya masa kafin wato bayan mun yi sallah mai sanarwa da zai zo ya sanar dangane da abin da ya shafi aikin interlock din nan akwai wato waɗansu kalmomi kamar haka na farko ko sanarwa kamar haka na farko akwai wasu bayin Allah wanda suka aiko da kuɗi dubu goma goma ɗaya ɗazu ya aiko ta ta bankin ɗaya daga cikin 'yan kwamiti dubu goma ni ya kira na tura masa akawun ɗinsa ya tura ɗaya kuma tun wancan satin ya bayar baya da haka akwai wani bawan Allah sai ya bada dubu ɗari biyu ya ce amma dan Allah kar a faɗi sunansa duk yadda za a yi kar a ce shi ne ya bayar ga dai dubu ɗari biyu dan Allah Allah ta'ala ka saka masa da alkhairi Allah ta'ala matsalolinsa ka magance masa ya Allah ta'ala ka saka masa da gidan aljanna ya Allah tabaraka wa ta'ala ka jibinci al'amuransu duka ka saka masa da alkhairi baya da haka dade zan shigo an ba da wani envelope shi ma da sako na kuɗi a ciki ban dai san nawa bane a ciki wani bawan Allah ne da envelope dai na Chase Bank kamar ma'aikacin gurin ne la'alla ya rubuto yake cewa ga sadaka yana fatan Allah ta'ala ya kai lada ga ainihin yayar mahaifinsa yayar mahaifinsa yana kuma bar addu'a ga gurin ƴan uwa musulmai a sa ta cikin addu'a Allah ta'ala ya mata rahama ya gafarta mata ya Allah ta'ala ka jikanta da rahama ya ubangiji waɗanda suka tallafa da duk wanda za su tallafa da wanda suke da niyyar tallafawa da wanda suke da ƙoƙarin wato suke da sha'awar su tallafa ba su da shi Allah ta'ala ka saka wa kowa da alkhairi kowa da bukatun na alkhairi Allah ta'ala ka ɗauki wannan a matsayin tawassuli Allah ta'ala ka biya masa kowa kuma Allah ta'ala ka masa wato ainihin sakamako da gidan aljanna da ainihin wato wannan muna kuma yin ta'aziyya ga ainihin wato malam Yahaya shugaban agaji na wannan karamar hukuma ta Lingi mahaifinsa Allahu tabaraka wa ta'ala ya masa rasuwa shekaran jiya Allah ta'ala ka ji kansa da rahama haka nan kuma matarsa ta rasu ita ma da kwana shida shi kuma ya rasu Allah ta'ala duka ka ji kansu Allah ta'ala ka yafe musu akwai babban limamin masallacin gwallaga da ke cikin garin Bauchi Allah ta'ala ya karɓi rayuwarsa wajen wato sati biyu na abu da ya gabata Allah ta'ala ka ji kansu da rahama Allah ta'ala ka gafarta wa dukkanin mamatan musulmai ya Allah ta'ala ka sa mu kikkiawan ƙarshe Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid qumu ila salatikum yarhamukum